tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga goma ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma lokaci da wuce mun tsaya kan faɗan allah tabaraka wa ta'ala والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين أين ظلام تقبى لفأن ألا من أوفك سركي ديتي وإذ نتقن الجبل فوقهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa idna taƙanar jabala fauƙahum, kai annabi ka labarta masu lokacin da muka ɗago doki daga wurin da yake, muka zo muka kawo shi saman kawunansu wanda ya zamo masu ka'annahun ghulla ya masu innuwa kai kace innuwa ce wa zannu suka rinjayar da zaton cewa annahu waqi'un bihim ko suka tabbatar da cewa wannan dutsen zai fado a kansu Allah ya ce udu ma atainakum bi quwwa sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ku riki abinda muka ba ku na shari'a a cikin at-taura bi quwwa ku riki shi da ƙarfi wadhkuru ma fihi ku rinka tuna abin da ke ciki ku rinka ambata abin da ke ciki la'allakum tattaqun in kuna yawan ambata halal da haram kuna tunawa da abin da Allah ya umarce ku kuma ya hana ku to za ku kiyaye dokokin Allah wannan ke magana akan banu Isra'il banu Isra'il sun ɗauko mataki daban-daban kamar yadda muka je lokaci da ya wuce tun ana azabtar da su aka aiko da annabi Musa ya zo wajen Fir'aun aka yi tashi ba daɗi a ƙarshe aka hallaka Fir'aun abin ya koma kuma tsakanin banu Isra'ila da su da annabi Musa alaihi salam suka shiga ɗimuwa aka je Allah maɗaukakin sarki ya ma annabi Musa alkawari samiri ya zo ya yi masu ɗan maraki suka rinka bauta mashi annabi musa ya dawo daga wajen allah ya tarda ɓannar da samiri ya mashi annabi musa ya jefar da wannan allina wanda allah ya ce wa alƙal alwaha wa aka da bi ra'si akhihi ya jirruhu ilaihi قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين wannan duka ababe ne wanda suka faru daga banu isra'il to sai annabi musa wannan alluna wanda ya karɓo attaura ya rubuto attaura a cikinsu wanda attaura allah ya ɗaukakan sarki ya ce wa katabna da hufin alwahi min kulli shay'in mawa'izatan wa tafsilan li kulli shay'in wannan alluna wanda annabi Musa ya zo da su wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay mun rubuta shi dukkan shari'a a cikin wannan alluna maw'izatan wa abi wa tafsilan li kulli shay da bayanai na dukkan abubuwa na halal da haram kin annabi Musa ya dauko shari'a ta at-taura me zai yi isan banu Isra'ila banu isra'il kan gararin mutane ne annabi musa ya ɗauko hukunci hukunci daga allah me suka yi suka ce to muna saurare faɗa ne ne wannan alluna suke ɗauke da su in mun ji suna da sauƙi mu ɗauka mu riƙe mu yi aiki da su in muka ji sun mamu nauyi to a gaskiya ba za mu bi su ba wannan kangara ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko dutse ya cirke shi daga wurin shi aka kawo shi saman kansu shine ma'ana wa na taƙanar jabala fauƙahun kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata masu lokacin da muka ciro naku shai'i shine ciro abu shirki abu almar'atun natik wadda take yawan fiddo iya daga cikin cikinta don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in za ku yi aure ku je ku aure al'abkar mataye wanda suke budurwai masu ƙanƙanan shekaru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce li'annahunna atyabu afwahan sun fi daɗin baki yawunsu ba su da wari bakinsu bai da wari wa an taku rahaman sun fi yawan haifan ma mutum da ‘ya'ya an taku shi ne shahid ana wa askhar iqbalan a wata riwaya wa arda bil yasir wannan duka yana nuna maka an tab ai wadda tafi yawan haihuwa kenan annabi ce ku je ku auri yan mata ba wanda suke sun yi haife haife ba dan bakinsu ya fi rishin wari sannan kuma su suka fi yawan haifo da ɗiya saɓanin wanda sun gama haifi-haifi a wani wuri kuma su suka fi yarda da ɗan kaɗan wannan akwai shar'i ga malamai akan ɗan kaɗan ɗan nan abinda aka bata na abinci ko kuma abinda aka bata na zamantakewa ta aure tsakanin namiji da mace duk abinda ka saba mata da shi ya ishe ta amma wadda ta yi aure wani wuri yana yiwa ta saba da wani yanayi na daban wanda kai ya yiwu ba za ka iya hadisi shi ne wa idna taqna annabi kuma ya ce an taqu afwa an taqu arhaman su matan nan sun fi yawan haifo da kenan na taqa ko dai ciro abu daga wurin da yake ko kuma yaddo shi kamar yadda mace yaddo ɗa take daga cikinta daga mahaifarta to nan dan haka abdullahi ibn abbas yace nataka bi ma'ana rafa saboda me ai duki akwai wurin da yake sai da aka ciro shi wasu suka ce a ciro shi kenan duki yana da wurin da yake tafi in ka ce nataka an ciro shi to baitin an ciro shi kuma sai da aka zo aka yi masu innuwa da shi kamar rufin daki don haka ma suratul baqara aya Allah madaukakin sarki yace wa rafa'na fawqahum al-qura bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulu al-baba sajdadan wa qulna lahum la ta'du fi as-sabt wa akhadna minhum mithaqan ghalidha hada wannan suratul nisa ne wa rafa'na fawqahum al-qura بميثاقهم سورة النساء wannan yana nuna kenan an daga dutse kenan wanda yace dagawa ne kamar Abdullah ibn Abbas lalle sai da aka daga su dutsen akan su wanda suka ce turuwa ne shine ma'ana ta na tafa take nunawa wa innaka qanal jabal fawqahum kai annabi nan idin nan fi mahalli nasbi مفعول به أي اذكر كأنبتا مسو إذ نتقنا الجبل فوقهم لوكتن دا مكا شرو دوتي دا قوليش مكا تقاش بالبشنسو أسمن كنسو كأنه ظلة كيتاتي إنواتي كوكما كيتاتي جزاكتين دان جرجدي أنا تمشي ظلة don inda ya zo za ka ga akwai innuwa rana ba za ta bigi abin da ke karkashin wannan girgijen ba don haka mutanen shu'aib fakazzabuhu suka karyata annabi shu'aib fa akhadhahum azabu yawm adh-dhulla sai aka yi masu azaba ta ranar innuwa dan innuwa suka gani suka ce wannan hadari ne wanda zai mamu ruwa shi kuma aka rinka musu bala'in azaba ta wannan abin da suka yi tsammanin inuwa ne wa zannu wa izna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu ghullah yana da kama da inuwa ko yana da kama da girgize wa zannu suka yi tsammani ko suka tabbatar da azzannu so da yawa malaman tafsiri suke cewa in anna ta biyo bayan shi wa zanna annahu al-firaq wa ra'a al-mujrimuna an-nar fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa suka ce zanna in ya zama anna ta biyo mata baya to tana bada ma'ana ta tabbas ne sun tabbatar to amma za ka tabda al'imamu ibn abdiyya ya ce haka malaman tafsiri suke cewa wai nan banna ana nuna tabbas ne wa bannu kenan suka tabbatar da annahu waqi'un bihim al'imamu ibn abdiyya ya ce ni dai wannan bai birge ni ba saboda ai da aka ɗaga masu dutsen cewa aka yi ko su yi imani ko a jefon wasu da shi to su kenan an ba su zaɓi a hallaka su ko ka a hallaka su a hannunsu yake su za su zaɓa to in yadda mana kuma an ba ka zaɓi ta kaka za a cewa sun tabbatar da cewa zai afko masu ita kenan nan wannan bai nuna cewa tabbas ne wannan za ka ga magana ibnu atiyya a cikin tafsirin shi akan haka amma jumhurul mufassirin suna cewa wa zannu ya tabbatar da annahu waqi'un bihim saboda akwai ayoyi wanda ke karfafa cewa zato anan ana nufin tabbas ne da Allah ya ce wa ra'al mujrimuna an-nara su masu laifi suka ga wuta ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا مجرمين سكدوتا سكتبتت cewa za su shige ta kenan da an je lahira ga wuta sun gani kenan sun tabbatar da shigar ta za su shiga dan Allah ma zai ce masu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم قاوتا كبغريكم لا جن الدنيا أكتمكم أقوي وتا أقوي الجنة تيكو تيك أرياني فوقو تيك كبوني أفاسحر هذا ينزوان ما دبني أم أنتم لا تبصرون كباكو قديني اصلوها كقولوا أكتمكم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri da ɗaya ne gare ku kenan nan malaman tafsiri sun kasu kashi biyu wasu suka ce wa zannu annahu wa inna takala aljabala fawqahum ka annahu dhullatun wa zannu suka tabbatar da annahu waqi'un bihim kenan da shi da jumhurul mufassirin suke tafiya su tabbatar da ko wa zannu annahu waqi'un bihim suka rinjayar da zato cewa annahu waqi'un bihim shi wannan dutsen zai afko a kansu zai faɗo a kansu nan sai aka ce waqi'un bihim zai afko da su aka ce bihim الإمام ابن طا- ابن طاهر في التحرير والتنوير يجي واقع بهم ميزة أكتي واقع بهم يجي تبود إرن ينددوس يمسو رنها يمسو ود تكي كوني ينهان أرد أشن دوتي يكي كمان ما حتى سكي دوتي dan haka aka zo da ba wanda ke nuna kamar multasifan bihi kenan kamar ma gashi ya sa kaiwa ga gare su ga kawunan su dan haka aka zo da ba wasu malamai suka ce a'a wa bannu annahu waqi'un bihim ba da aka ce bihim nan ma'anarta wa bannu annahu waqi'un alaihim suka tabbatar da ko suka yi zatar annahu shi wannan dutsen waqi'un alaihim zai afko akan su ne sai Allah ya ce khudu ma atainaku wannan akwai kunna da aka shafi Allah ya ce kunna nan sai an kadarta kunna Allah ya ce sai muka ce khudu ma atainaku ba ku riki abinda muka ba ku bi kuwatin da ƙarfi da gaske wadkuru ma fihi ku rinka yawan ambata abin da ke cikin shi ko ku rinka tuna abin da aka umarci ku ko aka hana ku a cikin shi ababen da ke cikin attaura na ku yi ku bari ku rinka karanta ta a karanci ku rinka tunawa da abin da aka umarci ku da shi ku aikata abin da aka hana ku shi ku bari la'allakum tattaqun dan ku kiyaye kanku daga fushi na Allah na mutumin da Allah zai ce i ya ki ko ya ce ya bari yayi
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا
Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين النبي كأنبتا مصدي واذكر كأنبتا مصدي اللي كتن ذاك إذ أتكن القرآن وإذ نتقل الجبل فوقهم أي lokacin da to akwai uzkur annabi ne ake ce ma ka ambata musu in ba su sani ba su ɗaɗen yahudu ɗaɗen nasara ka tunatar da su abin da ya faru ga uwayensu su mutane tunatar da su abin da ya faru a baya wanda ba su san da shi ba wanda ke nuna annabci na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ababe wanda yake labartawa ababe ne wanda bayanan aka yi su wani lokaci ma tun farkon halitta ne wani lokaci kamun a halitti ɗan adam aka yi shi to sai Allah yake dai wa iz akada rabbuka kai annabi ka ambata masu su al'umma ka tunatar da su iz akhadha rabbuka lokacin da Allah ubangijinka ya dauki ya riki min bani adama daga banu adam ɗaya na adam min zuhurihim daga bayansu zurriyatahum ya riko ya kama zurriyarsu daga bayansu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida masu akan kawunansu cewa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba mahalicinku qalu bala sai suka ce lalle tabbas kai Allah kai ne ubangijin shahidna mun tabbatar sai Allah ya ce mun yi haka ne an taqulu yawmal qiyamati gudun kan ku zo ranar tashin alqiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilin mu ba mu san da wannan ba mu mun kasance marabkana ne daga wannan wannan wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim abinda larabcin ke nunawa ka ambata musu lokacin da Allah madaukakin sarki ya riki daga banu adam ɗaya na annabi adam ya riki zurriyarsu daga bayan su ɗan adam wa ashhadahu kuma ya shaidar da su kenan Allah maɗaukakin sarki daga ‘yan adam ya fiddo zurriyarsu shi ne aka da ya riƙi zurriyarsu ya fiddo su wa ashhadahum ya sa su yi shaida su kansu wannan zurriyar ala anfusihim akan kawunansu sai Allah ya ce musu alastu bi rabbikum qala Allah alastu bi rabbikum ni ba ni ne ubangijin ku ba qalu sai wannan zurriya na bani adam suka ce bana tabbas Allah kai ne ubangijin mu shahidna mun shaida wannan ne aka yi Allah ya fiddo zurriya ta ‘yan adam daga cikin ‘yan adam. Wannan aya malaman tafsiri sun magagaru su sun kashi kasu biyu. Akwai wanda suka ce abinda ake nufi a nan Allah madaukakin sarki ya halitta ɗan adam akan fitra akan ɗabi'a na tauhidi ba ana nufin an fiddo zurriyar ɗan adam ba ne kenan ana nufin fitra allati fataran nasa alaiha don haka ma Allah madaukakin sarki ya ce إني خلقت عبادي حنفاء ni in ji Allah na halicci bayina akan addini wanda yake ya kauce ma sauran addini fajdanatkum addinihi sai shaidanu suka zo suka kauda su daga addininsu kenan wannan fitra din ita ce Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari da su ‘yan adam kenan don haka ma za ku ga ai Allah bai ma ambata shi Adam ɗin ba a cikin ita wannan sura wata ita wannan aya wa iz akhadha rabbuka min bani adam daga cikin ɗan adam kinan Allah ya karbi ya fiddo ya kama zurriya ta ‘yan adam’ da ya fiddo su kuma ya tambaye su ni ba Allah ni ne ubangijin ku ba to wannan tafsiri ne wanda wanda suka faɗi wannan da aka tambaya za ta iya zo wasu to da Allah ya ce wa ashhadahum ala anfusihim fa in ya zama da fitra ce to ta kaka za a ce Allah ya sa su shaida akan kawunansu in ɗabi'a ce za a cewa an sa su shaida kenan yana nuna akwai haƙiƙa ta waɗannan zurriya ta adam wanda aka zo aka yi magana da su aka sa masu shaida suka ce ai wani lokaci shaida ta hali halinka ya nuna kai ta yi shaida yana nuna kamar shaida ce ta baki to ba ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa ba innal insana li rabbihi lakanud dan adam mai yawan kafirci ma Allah ne maɗaukakin sarki sai ya ce wa innahu ala dhalika la shahid shi dan adam kan shi din nan yana shaida akan haka kenan wannan dan adam dukkan mu ne muke bude baki mu ce muna kafirci ma Allah amma halin mu yana nuna muna kafirci ma Allah Allah ne zai maka dukkan ni'ima ya baka dukkan abin da kake bukata sannan ayyukanka suna nune ma kauce ma Allah duk in Allah yake gabas kai yamma za ka yi kamar kana ma kanka shaida da cewa kai ne sai suka ce to ai wannan an ce wa ashhadahum ala anfusihim bai nuna cewa ba ana nufin fitra wadda Allah madaukakin sarki ya halicci yan adam akan ta kenan ba wannan al'imamu ibn kathir yana daga cikin waɗanda suke tafiya akan haka cewa abinda za mu faɗa bayan nan cewa ba haka yake ba cewa abinda zai zo nan ba haka yake ba don haka ya riƙi wannan ra'ayi wanda malamai suke ganin al'imamu ibn kathir tare da shugabanci shi akan musulunci abinda ya tafi akan shi a gaskiya an rinjaye shi saboda abin da za mu faɗa nan gaba ra'ayi na biyu suka ce ai allah maɗaukakin sarki ne ya fito daga jikin adam adam alaihi salam shi adam ɗin ne uba na dukkan ƴaƴan shi shi ne allah maɗaukakin sarki ya fito daga bayan shi dukkan zuriyar shi wannan zurriya kuma sai suka fito kamar yadda ka san zarra mun faɗi tafsirin zarra ko ka shafa ƙura da hannunka in ka dago za ka ga yayi ƙura to ɗayan wannan ƙurar wa ya taɓa ganin shi ka iya shafo ta in suka yawa in kai haka ka ga hannunka yayi gudu gudu amma aka ce ka fiddo ɗaya daga cikin wannan wannan ƙura ɗin baka isa ka hiddo shi ba to wannan shi ne ake cewa zarra a wani tafsirin to Allah ya hiddo ɗan adam gaba ɗaya wanda za a yi tun daga adam ila yawmil qiyama wa ashhadahum ala anfusihim sai ya sa masu shaida su zamo shaida akan kawo sai Allah ya ce masu alastu bi rabbikum ni ba Allah ne ubangijinku ba قالوا بلى sai wannan zuriya na annabi adam suka ce eh haka nan ne min yarda cewa kai Allah kai ne ubangijin mu shahidna mun shaida wannan akwai hadithi na Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Abd al-As wanda ke nuna haka Allah madaukakin sarki ya karbi alkawari daga ‘ya'ya na ‘yan adam a wuri wanda ake ce Na'man a nan Saudiya ranar Arab ya fitar da dukkan zuriya ta Adam salam sannan ya tambaye su ba ni ne Allah Ubangijin ku ba suka ce lalle kai ne kaga wannan hadisi ya tabbata da cewa zuriya ta ɗan adam ne za a fito su daga bayan ɗan adam daga bayan adam wasu su ce allah maɗaukakin sarki ya fito su ne aka zube su gaba ɗaya duk wanda za su zuwa har tashin alkiyama allah ya ce ba ni ne ubangijin ku ba akwai hadithi wanda ke ƙara tabbatar da haka saboda wannan hadithi da kuke ji daga abdullahi ibn abbas yake wasu sun ce mawquf ne wasu suka ce mawquf ne amma yana da hukumar rafa saboda in sahabi ya bada labari da abin da ba a sane shi sai ta hanyar kai ne to wannan yana nuna ga annabi yace to amma sun shartanta kai ya zamo shi sahabin yana karba daga bani isra'ila shi shi kuma ibn abbas bai cika wannan sharadin ba abdullahi ibn amr bin al-as shi ma haka nan ala ayyati hal akwai hadisin nan ya karfafu dan haka malamai suke hassana shi to kana iya cewa ai wasu sun ba a fashi to akwai hadisi cikin sahih al-bukhari wanda ke karfafa wannan ma'ana ta ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za a zo da mutum dan wuta a cikin wuta da za a baka cikin duniya na zinare a cika duniya da zinare a ce ka bada su don kafan shi kanka za ka yarda yake tintini Allah yake to na neme ka da abin da yake akastu minka ko talabtu minka ahwana min dhalik na nemi abin da yafi wannan sauki lokacin da kake cikin sulbi zahri adam alaihi salam cewa kar ka hada ni da wani a cikin bauta ka kiyarda da haka to kaga hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi ya nuna cewa daga bayan Adam alaihi salam dan haka wanda yake karfafa abinda jumhurul ulama suka tafi akan cewa Allah ya fiddo zuriya ta Adam daga bayan Adam ya tambaye su kaka aka yi ba mu sani ba amma irin al-Imam Ibn Ibn Kathir sai ce wannan alkawarin ai ba mu tuna shi wannan yana daga cikin dalilan da yasa ya ce a'a abin da ake nufi ba wani alkawari ne aka ɗauka ba saboda wannan alkawarin ba mu tuna shi to ai ba dole ne sai an tuna shi ba in ya zama Allah ya yi wani abu kai ba ka nan Allah madaukakin sarki yana cewa wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam dukkan wannan abin wanda ya faru ga baban mu Adam alaihi salam wai zan da haka kinan Allah ya faɗi abu ba dole ne sai ka tuna shi ba kuma dan adam abin da aka yi yana nan ma yana iya ya manta shi Allah ya halitta dan adam yana da mantuwa mantuwan nan ni'ima ce in ba dan haka ba da sai kwakwalwar shi ta buga mugun abu da ke bi cikin rayuwar shi ya wuce da ya rame ya yi rashin lafiya amma da an kwana biyu sai kaga yana dariya dukkan ni'ima ta mantuwa kenan shi da kada yana manta abubuwa wani abun ma yanzu zai yi shi kuma ya manta ya yi shi annabi kan shi ba ya yi sallah raka'a biyu ba aka tambaye shi sallah rage ta ne aka yi saboda raka'a sallah da raka'a hudu ce annabi ya raka'a biyu sallah aka rage annabi ko kuma mantawa kai yace ba daya wanda ya faru annabi ya manta ya manta to dan haka mantuwa abu ne na dan adam to balle abinda aka yi kamun a haife ka ba dole ne sai ka tuna ba dan haka malamai suka ce a'a ba a cewa sai mutum ya tuna kenan wannan yana nuna hadisai suna tabbatar da cewa Allah ya fito zuriya Adam tun kamun a halice su ya tabbatar musu da tauhidi wannan shine mafi rinjayen magana a cikin ita wannan aya mai albarka wa ashhadahum ya Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne Allah Ubangijin ku ba, gado bala sai suka ce tabbas kai ne Allah Ubangijinmu. In aka kori tambaya, to ana zuwa da bala ne, in aka tabbatar da tambaya ana zuwa ne da na'am ko ajal. In ka ce haza zaidun za ka ce na'am in aka ce a haza amrun a haza amrun a haza zaidun za ka ce na'am ko ajal a larabci amma in aka ce alaisa hada zaidan za ka ce bala ne yanzu wannan ba zaidu ba ne in ka ce bala ɗin nan kamar ka ce ba ba zaidu ba ne kinan sai zamo zaidu ne wanda malaman mantuk suke ce ma nafiyul nafi isbat bi ma'ana ba ni ne ubangijinku ba in ka ce bana kamar ka ce ba ba ni ne ubangijinku ba kenan kai ne ubangijinmu ina tsammanin an fahimci wannan da kyau Hmm? lam yakun zaidun zaidu bai tashi ba in ka kore wannan korewa sai ta baka tabbas cewa ya tashi in ka ce ba bai tashi zaidu ba kenan ya tashi an gane bai tashi ba ka kore tashi in ka ce ba bai tashi ba ka kore wannan korewa shi ne suke ce ma nafiyun nafi isbat ya shiga koko da saura ya shiga ko bai tashi ba ka kore cewa zaidu bai miƙe ba amma ba bai tashi ba ka kore a ce bai tashi ba kenan ya tashi a lastu bi rabbikum shin ba ni ne Allah ubangijin ku ba in ka ce bala kamar ka ce a a ba ba kai ne ubangijin mu ba kenan kai ne ubangijin mu an fahimta kenan shine malaman mantiq suke ce ma nafyun nafi isbat in ka kora abin da yake korari ne to ka tabbatar da shi to dan haka in aka kore abu alaysa Allah bi ahkamil hakimi zaka ce bala wannan bala din bai tabbata ba a hadisi wanda mutane ke cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin bai tabbata ba a alqur'ani sai dai a cikin suratu القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تيازون عن نبياتي سبحانك فبلى yanzu wanda Allah da ya abu kaza ya yi abu kaza ya yi abu kaza shin bai zamo mai iko ne ala an yuhiyyal mauta da ya raya matattu ba to anan sai annabi ce subhanaka fa bala tsarki ya tabbata gare ka lalle Allah kai ne ke mai iko akan raya wanda yake ya mutu kenan amma alaysa Allah bi ahkamil hakimin bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin hadithu wannan bai tabbata ba Allah madaukakin sarki qalu bala nan akwai waqfa in ka ce ƙalu bana sai ‘yan adam wanda ba a riga aka haife su ba ba su fito daga cikin jikin ‘yan adam ba bayan ɗan adam sai suka ce bana tabbas Allah kai ne Ubangijinmu to daga nan sai ka tsaya wakfa ne sai ka ce shahidina sai mala'iku su ce to mun shaida abin da kuka ce cewa Allah shi ne Ubangijinku an taƙulu yawon kiyamati kattashin alkiyama ya zo ku ce inna kunna an haza fafili mu mun rakkana da wannan mu mana iko mun shaida dan kattashin alkiyama ya zo ku ce ba ku san da wannan magana an gane tasiri na waƙafi a nan to akwai waƙafi kuma wanda za ku ce ba kamar yadda yake zuwa qalu bala shahidna kenan wannan magana ce ta ‘yan adam ɗin suka ce tabbas Allah kai ne Ubangijinmu kuma mun shaida kai ne Ubangijinmu kenan shahid na ba magana mala'iku ba ce anan magana ce ta su ‘yan adam ɗin suka ce haka ne Allah kai ne Ubangijinmu kuma mun shaida to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce min yi wannan abin da muka tabbatar muku da wannan ansa ta wannan tambaya an taƙolo yau malƙiyama don gudun wannan in kaga an ta zo irin wannan tana nuna khashiyata gudun wannan tun a da larabawa suna faɗan haka أريناكم فعدلنا قراكم قبيل الصدق لا نزلتم منزل الأضياف منا فعدلنا القرى أن تشتمونا كود كل قوم ياجي ku da kuka kawo mamu hari saboda ba ku san yadda muke ba to tun da ku kawo hari ko kuma mayaka ne rishin kai ne ya tunkuɗo ku kuka zo bakin kofar mu kenan nazantum manzilan adiyafi minna tun da kuka kawo hari har bakin kofar mu to muna maku kallon baki ne don haka fa'addar zalƙira sai muka gaugauto da abinci na baki wannan abinci ne shi muka maku taka-taka muka maku kashin kashin da ake cewa hilla kashin kiyashi kenan ba baƙunci ko kawo man bana yaƙi to abinda za mu kawo maku abincin baki shine mu zo mu maku kashin kiyashi nazaltum manzilal adyaf minna kun zo mu masaukin baki ko mayaka dan ba ku san karfin mu ba ba ku san irin yadda muke ba da kuka kawo mu ba kwanta fa ajjannal qira sai muka gaugauto muku da abincin baki dan wannan shine karamci in baki yazo suka zo karamci shine kamun su fara jin yunwa ka kawo abinci haka annabi ibrahim ya yi fama labita an ja'a bi ajlin hanif kamun ma su yi wani dadewa ya gama gaso dan mariki ya kawo masu to mu ma yadda ake sarsa baki da gaugawa a basu abincin da za su ci haka muka gaugauto da kashe ku tunda kun kawo mu hari ne nazartum manzil al-adyaf minna kun zo masabki kun zo matsayi irin na baki gare mu fa ajjalna al-qira sai muka gaugauto muku da abincin baki nan sai an tashtubuna kinan nan sai aka shafi khashiyata an tashtubuna ai gudun kafu zage mu aibi ne mawaƙi ba ko ya zo kawo mai abincin bakunta ai aibi ne baƙi ya zo ka bar shi da sai ya kai ya fara jin yunwa don haka muka gaugauto muku da abincin baƙi an tashtu muna ai khashiyata an tashtu muna don haka larabci yana buƙatar ka san me aka shafe in ba ka san me aka shafe ba za ka yi ɓanna da yawa tun farkon la ilaha illallah ai kun jijjila da tafsira da in baka ce bi haƙƙin din ba sai kalimar la ilaha illallah ta zamo ba daidai ba in ka ce ba abin bauta sai a ce ga laka ga kuzza ga mana amma in ka sa bi haƙƙin ba abin bauta da cancanta dukka da lata da uzza da mana sai su wace su farwaro to Allah madaukakin sarki yana cewa yubayyinu Allahu lakum Allah yana maku bayani an fadillu in baka san ƙa'ida ba sai ka ce Allah yana mako bayani don ku ɓace Allah ne mako bayani don ku ɓace a'a abinda aka shafi yubayyinu Allahu lakum khashyata an tadillu ko makhafata an tadillu to nan ma shahidna مخافة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين دن كتاش القيامة يزور كتي مومن ربكن تونم ومسن ونم أو تقولوا أو تقولوا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
الله ما أوكتين سركيتي إن بكتي كن ربكنا با ba ku san bi ya faru ba kuna iya cewa au taqulu innama ashraka aba'una min qablu ko ku ce a'a mu ba ruwan mu waɗanda suka hada Allah da wani wajen bauta uwayenmu ne kamun mu innama kawai ashraka aba'una min qablu uwayenmu ne da kakanni su suka haɗa Allah da wani wajen bauta wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma zurriya ne wanda muka zo daga bayansu kenan wannan alƙawari da ake magana a lasu da rabbikum ba da mu aka ɗauke shi ba Allah madaukakin sarki a ba tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah zaka hallaka da abinda mabannata suka aikata Allah ka hallaka mu to wannan alƙawari da Allah ya dauka kuma ya labarta ma ɗan adam ya ɗauki wannan alƙawari shi zai hana su kawo wannan hujjoji ko dai su ce inna kunna an hadha ghafili ko su ce a'a wanda suka yi laifin mahaifanmu ne mu kuma wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu zurriya ne ɗaya ne wanda suka zo bayan su in Allah ya yi musu azaba su ce a fata hudikuna bi ma fa'ala al-mubtilun Allah za ka halaka mu da abinda mabarnata suka aikata kenan su ma su kawo ma Allah hujja cewa wala taziru waziratun wizra ukhra kenan wata rai ba ta daukar laifin wata rai to Allah ya faɗa maku alkawari da yi da ku kuma ya ce annabi ya tuna maku wannan alkawari da kuka ɗauko ga Allah tun alamun zarri وكذلك وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
Allah madaukakin sarki yace yanda dai kaji muna maka bayanin nan haka nufassilul ayati muke yin bayani na ayoyi ayoyi wanda suke nuna mu'jizoji ayoyi wanda suke nuna bayanan haƙiƙa wadda ta tabbata ayoyi wanda suke bayani na hukunce-hukunce na shari'a wa la'allahum yarji'un dan yana yiwuwa su iya komawa ga Allah madaukakin sarki
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله للكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
بآياتنا Allah madaukakin sarki ya ce watlu alaihim ka karanta masu na ba'an ladhi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyinmu fansalakha minha sai ya fidda kanshi daga cikin ayoyin irin yadda ake fida dabba a cire naman a barfata fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi shi ba shi ke bin shaytan ba shi shaytan din ya bi shi fa kana min al-ghawi sai zamo cikin halakakku Allah ya ce walau shi ina da mun so na rafa'nahu biha da sai mu ɗaukaka shi da wannan ayoyi da muka bashi walakinnahu sai dai shi akhlada ila al-ardi ya karkata zuwa ƙasa wa taba'a hawa ya bisa zuciyar shi to irin wannan Allah ya ce fa matsaluhu misalin shi ka matsalin kalbi kamar misalin kare ne in tahmil alayhi yalhas in kai ɗauki gare shi kamar za ka bige shi yalhad aw tatruku yalhad za ka ga yana zuro halshe in ka nemi za ka bige shi kai mai ɗauki zai rinka zuro halshe aw tatruku yalhad in kuma ka bar shi ɗin ma za ka ga yana zuro halshe ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا wannan shine misalin mutane wanda suke suna ƙaryata ayoyinmu faƙasu fil ƙasasa labarta musu labarai na mutanen da suka wuce la'allahum ya tafakkarun ko za su yi tunane su komo ma abin da Allah ke so watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka labarta musu labarin wannan wanda muka bashi ayoyinmu wannan wanda aka ba ayoyi malamai sun yi sabani wane ne shi wasu suka ce bil'am ibn ba'ur ne haka yake zuwa cikin littattafai amma wannan duka labarai ne na isra'iliya wanda annabi ya ce kakku gaskata su kuma kakku karyata su irin wannan a faɗi sunan wane a ce wane wasu malamai suka ce a'a wani mutum ne daga cikin banu isra'ila mafi munin magana cewa wai wani annabi ne aka aiko wai in tafsiri na ibn al-jawzi cikin maganganu da yake ambatawa annabi ne wannan mutum wai wani mutum ne daga cikin bani isra'il aka bashi annabci tabbata alhali Allah ya rubuta sarki ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'al risalati aw risalatahu Allah shi ya san inda yake aje manzanci shi bayan da za a rabu annabi har a aiko shi kuma za a zuwa a bashi cin hanci yayi wani abin da bai kamata Allahu a'lam haythu yaj'al risalata manzanni ba su zama wa mayaudara ba su zama wa maƙaryata ba su zama wa mahaƙida ولم يعرف نبي قط انثى ولا عبد وشخص ذو افتعال mutum makaryaci mutum mai yaudari a same shi annabi ba a samu haka to da haka wannan mafi munin ra'ayoyi wanda aka ambata a ce wai annabi ne aka ba shi nafsi sannan aka ba shi rashuwa sannan ya faɗi abin da ba shi bane abin da ke da kwai cikin ra'ayoyin malamai suka ce a'a duk wanda aka ba ilimi yake aiki da shi to ya shiga cikin karkashin wannan hali Allah yake ka labarta masu labarin wanda muka ba shi ayoyi namu a tsayi namu muka ba shi ayatina ayoyi namu kenan wannan Allah ne ya mai shaida da ilimi ba shaidodi wanda mutum za a iya ɗaukar su daga wata jami'a ko kuma zai iya surutu mutane suke cewa malami yayyu ba malamin ba ne ko wata shaida da za a gani wanda zai sa mutane a ɗauka yana da ilimi ba ilimin ke gare shi ba la wannan allah ne da kanshi ya ce ya ba shi ilimi to bekin allah ya mai shaida da ilimi fansanaka minha wannan ayoyi da allah ya bashi atainahu ayatina shi ma wajen ayoyin suka ce wani irin ayoyi ne aka bashi aka ce an bashi ismullahi al'azam ne sunan Allah wanda yake mafi girma wanda in ya roki Allah Allah yana karɓa mashi aka ce a'a an bashi ilimi ne na littattafai daga cikin littattafai wanda Allah ya saukar da su da maganganun irin wannan wannan da yana nuna Allah ya bashi ilimi fansalakha minha sai ya fita daga cikin ilimin kamar yadda ake ake tuɗe dabba a fidda naman daban fatar daban wannan shine insalakha dabba kenan ya fiɗe dabba kenan sai ya zama da ilimin da yake ɗauke da shi daban ababe wanda yake aikatawa daban to wannan kuma da lalacewar shi fa'ad ba abu shaitan shaitan mutane da ya shi suke wanda dama Allah ya ce ka kube shi alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abu da shaitan innahu lakum aduwwun mubin shin ba mu ɗauki alkawari da ku ya ku ‘yan adam cewa kar ku bauta ma shaitan dan shaitan maki ne gare ku kuma ki ba ba ko yi take ba a'a mubinun mai bayyana kiyayya ne gare ku kenan shaitan bin shi ake yi har shi ma zai ce illa an da'autukum wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala tadumuni wa dumu anfusakum ba abin da ke tsakanin mu da ku sai dai da na kira ku zuwa fata fastajabtum li ku karba mani to shi wannan ba shi ke bin shaidan din ba da Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaytan shi da ya lalace shi shi ɗan ɗin ma shi ke bin shi shugaba ne na iblis to don haka haka in malami ya lalace sai ya zama shi ɗan kan shi tsoron shi ke shi shi ɗan ma zai koma cikin almajiran shi da haka za ka ga wajen tashin alkiyama me zai faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon waɗanda za a fara rubuta wutar jahannama da su ba wai kafiri ba ba mushriki ba ba munafiki ba su ne mutane guda uku ɗaya malami wanda bai aiki da ilimin shi ba ko yayi abin da ba dan Allah yayi ba mai kuɗi da yayi abu amma ba dan Allah yayi ba sannan mayaki da yaje yayi ta nuna jarin da ba dan Allah ba annabi ya ce waɗannan kurkukun su ne farkon wanda a fara rura wuta da su wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu asanam duk wanda yake da ilimi wanda bai yi aiki da shi ba shi za a fara azabtarwa ranar tashin alkiyama kamun a azabtar da waɗanda suke bautar gumaka kenan shi wannan ɗaya ne daga cikin waɗanda suka ba ilimi baya ya ayyu hallabi na amanu lima ta kulu na ma la ta ya ku waɗanda kuka yi imani me ya zana ku rinka faɗan abin da ku ba ku aikata shi kabura maƙatan inda Allahi bala'i da musiba za ta girmama ga mutumin da zai faɗi abin da bai aikatawa an ta ƙudu ma la ta falo kurin ka aikata kurin ka faɗan abin da ba ku aikatawa Allah ya ce aka amurunan nasa bil bir da za ku rinka umarnin mutane da abin da yake aiki ne na Allah watan zauna an fusa ku kurin ka mantawa da kawunan wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi kun san abin da ke cikin alkur'ani a kada ta afilun shin ba ku da hankali ne da rishin hankali ne ya zama da ka nuna ba mutane hanya ta shirya sun bi kai kuma ka kauce mata kenan ka koma kamar gada wadda mutane za su janna kai kuma ka fada ciki kenan wannan rishin hankali ne أيا أيها المعلم غيرك يا أخي وأنك سند ونيشي هل لا لنفسك كان ذا التعليم إلى ما ون كرنتر والتزمو دكنكني ابدأ بنفسك فلا دكنك فانهها عن ديها كهنا كنك بالهنيا ولكن تتبدأ fa'idan ta hat'anu in ranka kanka ya bar abin da bai dacewa fa'an ta hakimu kai kana da hikima fa'idan ta hat'anu fa'an ta hakimu latan ha'an hulukin wata fiye mislahu kakka hana ɗabi'u kuma kai ka zo ka yi irinsu arun alaika idza fa'alta azimu wannan aibi ne gare ka wanda yake aibin ma mai girma in ka aikata haka kuma alkur'ani ya ambace shi rishin hankali don haka shi wannan mutum wanda Allah ke bada labari shi ya ce da ya tashi fita daga ilimin shi sai ya yi kamar yadda ake fiɗa dabba ilimin daban aikin shi daban faka da min alghawi ya zama cikin halaka Allah ya ce walau shi ina da mun so la rafa'nahu biha da sai mu ɗaukaka shi da wannan ayoyi da wannan ilimi da aka bashi walakin na da ila al-ardi sai dai ya karkata zuwa duniya ya karkata zuwa ƙasa wattaba'a hawahu ya bi san zuciyar shi shi kau san zuciya daman kishiyar shari'a yake da ka ga abin da ranka ke so to ba shine Allah ke so ba dan Allah ya ce inna nafsaka amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi ita dai tana yawan umarni da abu wanda yake mummuna sai dai kurun wanda Allah ya ji kanshi duk abin da ka ga ranka yana so ka yi, to wannan abin sabanin abin da Allah ke so ne dan haka Allah ya sa ‘yan aljanna su ne wanda zai bi Allah man khafa maqama rabbihi wanda ya tsoraci tsayuwa gaba ga Allah wa nahan nafsa anil hawa ya hana ran shi abin da yake so saboda rai da shaitan da duniya abinda Allah ke so su kishi ya su shi duniya ta ruɗe ka shaidan ya ruɗe ka ranka ya ruɗe ka da za a ce mutane kasu yi sadaka fata sai sun yi da za a ce mutane kasu da za a ce mutane kasu yi gaskiya da gaskiya za su in an ce mutane ku ci haram da kin cin haram din za su da za a ce masu kar ku ci halal da halal ɗin za su ci da za a ce musu kas su yi su je su yi zuna kas su yi aure to auren za su yi su kawo matan gida duk abin da shari'a ta ce tana so to zuciya ɗan adam ke shi ya wannan da haka sai ya musan zuciya shi wata ba hawa sai ya kurma fa matalu ka matalin kalbi bi ma'ana bai da sabati duk malami wanda bai bi Allah ba ba ka ganin shi yana tabbaci a kan abin da yake gaske duk malami wanda zai faɗi abu ba dan Allah ba zai rinka bibiyan san zuciya zai rinka bin kwaɗai na duniya za ka zo ka tabbabe da magana guda yanzu zai magana a yau gobe ya warware abin da ya faɗa saboda da ya faɗa ba dan Allah ya faɗa kuma duk wata ƙura da ta taso sai tashi yaya za mu yanzu mun ce kaza mun ce kaza a baya ga kaza da kaza ya faru to yanzu ina mafita sauya magana zai yi ko kuma tsayawa zai yi akan waccan magana da yi ga matsayi na siyasa ya canza da ya faɗi wani abu ba dan Allah ba dan ya birge waɗanda yake son ya birge to yanzu ga wani abu ya canza shin zai tsaya ga waccan maganan ko zai sauya ta ne bai da natsuwa kamar talil kalbi kamar kare yake in tahmil alaihi yal'as in ka tashi za ka fige su za ka gaira zuro halshi au tatrukuhu yalhad in ma ka bar shi ishruwa za ta sa ya rinka zuro halshin shi wannan ɗabi'a ta kare kenan zuro halshi lokacin da ke jin kishirwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa akwai matar da ta shiga ta sha ruwa karuwa ce ta zo ta tarda kare yana hiddo halshi ta shayar da shi Allah ya sa ta aljanna kare ya kamata a ce an yi bayani akan al'amura na kare da hukunce-hukunce na kare in ya sa baki to ni ban san yaya ne lokuta sun zama wani iri ba kare yana da zuru wannan halshe nashi da yake yi yana yin shi ne wani lokaci don yana jin kashirwa da abin da ya kama da haka kare yana ɗauke da ƙwayoyin cuta wanda ya sa annabi ya ce in ya sa baki a wata ƙwariya ko wani kwano to za a wance wannan kwanan da ya sa baki saba a marra ƙola wanda bitura gidan za a wanke abin da kare ya sa baki a ciki za a wanke shi so bakwai ula hunna fi turab na farkon asar kasa ko kuma ukhra fi thamina wa afiruhu fi thamina bi turab ta takwas din sai asa kasa a wanki wannan hukuncin kare ke dan dan haka aje kare ya zama mugun abu a gida dan koda ma ba zai ɗibi ladarka ba a ce duk abin da ya sa baki sai an wanke shi so bakwai wannan abu ne wanda yake mai wahala to balle annabi ya ce in ka aje shi baka da bukata da shi kullum sai ya ɗibi ladanka cili kenan wannan hukunci na kare ke sa bakin nan akwai malikiya da mabiyan abu hanifa suka ce kai ba sai an wanke shi bakwai ba me yasa suka ce ah kashi ba ya fi shi zama na gasa ba kuma ba a ce a wanke kashi so bakwai ba don me za a cewa a wanke ƙwariya ko kwano wanda kare ya sa baki a cikin so bakwai wannan kiyasi ne ba ya ci karo da nasa don haka malamai suka bi wannan kiyasin suka ce fasu da ba ko ma kula da wannan kiyasin shari'a ba za ta yi ba tun da dai annabi ya ce a wanke so bakwai to wajibi ne a wanke abin da kare ya sa baki so bakwai wasu suka ce wannan karen yana yiwuwa ana nufin kare ne wanda yake yana da rashin lafiya in ya sa baki ga abu sai a yi mai haka na'am malamai sun ce ko a yanzu akwai likitoci sun bayyana cewa ƙwayoyin cuta wanda miyau na kare yake dauke da su cewa ita ƙasa tana da wani abin da ke kashe wannan ƙwayoyin to wanda suka ce yana yiwa karen kalif ne wai yana da rashin lafiya masha Allah al'imamu ibn rushd a cikin bidayatar mujtahid ya ce kakan shi malamin shi kakan shi ya ce ya ce ai kare in yana da rashin lafiya ma bai kusantar ruwa irin ruwan nan yanzu ya kusance su bai kusanta su nisantar ruwa yake sai shi yake mai da baba kakan shi martani ya ce wannan in rashin lafiya ta kan kama ke amma farkonta yana iya zowa ya sha ruwa ko ya yi abin da ke haka almuhim kare yana da hukunce-hukunce a musulunci wanda suke masu yawa kamanta wannan bawan Allah da kare a wannan sifa ɗin ya zamo zargin shi ne don haka duk mutumin da bai yi aiki da ilimin shi ba yake aikata abin da ya ga dama ko yake bin san zuciya na ya faɗi abin da ba shari'a ba ne saboda ya taɓa ma waɗansu mutane saboda wasu su ji daɗi to ire-iren wannan mutumin irin shi irin kare Allah ya ce zalika masalul qaumin ladina kadzabu bi ayatina wannan misalin mutanen da suka ƙaryata ayoyin mu kenan kaga wannan ke nuna maka aya tana hadewa da dukkan wanda ya haƙƙancin zamani ba wai wanda aka ambata ne bil'am ne wani ne daga cikin banu isra'il wane ne wane ne a'a aya ta haɗe kowa da kowa faqsusil qasasa kai annabi rinka labarta musu labaran waɗanda suka wuce da abin da ya faru da su lokacin da suka kauce mahanyar Allah me ya same su la'allahum yatafakkarun dan su yi tunani kuma su bi abin da Allah ke so su nisanci abin da Allah bai so sa'a matsalolin kaumin min sa'a matsalolin kaumin ladina kaddabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhimun kinan yana yiwa akan shi zamu tashi ko dan haka sai sati mai zuwa in Allah ya arai sama nan taqi nastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين bayya in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a bada ansa in ba sani ba sai a